والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi ne face haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ول- ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
Na'am, karshen ayoyin da muka karanta a jiya a lokacin da Allah madaukakin sarki ke sifanta halittar samai da kasai da kuma sakawar dare da wuni yace akwai ayoyi ga ma'abuta hankula to ma'abuta hankulan su ne Allah madaukakin sarki ya lissafa masu kamar haka wanda yace alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سيسكت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك Allah ka ba mu abin da ka alƙawarta mana akan harassan manzanninka wala tukhzina yawmal qiyama kada ka kunyatar da mu ranar alƙiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah madaukakin sarki baka saba alƙawari to sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji ya ubangijin su ya amsa musu cewa inni la udhi'u amala amilin minkum ni ba na tozarta aikin mai aiki a cinku ma'ana ba na tozarta sakamakon aiki mai aiki a cinku min zakarin aukunsa namiji ne ko mace ba a rukun min badin sashenku daga sashi fallabi na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajen wa udu fi sabili aka cutar da su a bisa tafarki na abinda aka dauka na matakin gallaza musu saboda rikon su da addini wa qatalu kuma suka yi yaki wa qutilu aka yake su aka karkashe su Allah ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu laifukan su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle zan shigar da su aljannatayya wanda koramu ke gudana karkashin gidajensu tawaban min indillah wannan sakamako ne daga Allah madaukakin sarki yace wallahu indahu husnul thawab Allah madaukakin sarki kyakkyawan sakamako ya tabbata gare shi an samu hadisi daga Sa'id bin Mansur a hadisin Salama yake fada cewa wani mutum min ali ummi Salama yake fada ummu salama take cewa ya rasulullah ya manzon Allah la nasma'u Allah dhakara nisaa fil hijrati bi shay'in ba ma jin Allah madaukakin sarki ya ambaci mata da wani abu ta bangaren hijira kullum magana da ake magana ake akan maza fa anzalallahu azza wa jal sai Allah madaukakin sarki ya saukar da fadar shi fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa mahallu shahid min dhakarin aw unsa duk wanda ya aiwatar da aiki kyakkyawan aiki Allah ba zai tozarta ladan shi ba wanda ya aikata aikin namiji ne ko mace to anan abin da ake karantar da mu a wannan aya na farko dai Allah madaukakin sarki yana son ya nuna mana shi ne ke ansa addu'a mun fahimta shi ne ke ansa addu'a shi yasa ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi allahum yarshidu idan sun tambaye ka dangane da ni ka ce musu anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni ina an sa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni Allah madaukakin sarki baya fishi da wanda yake roƙon shi amma dan adam duk kusancin ka da shi ba ni ba ni wata ran sai a biya darsu a ran shi ko da ko tsakanin mahaifi da dadi duk yanda da zai zama yana da wadata mahaifin shi rika ba ni ba ni ba kakkaftawa sai wani a biya darsu a ran shi to haka nan duk yanda mahaifi ke da wadata dan shi ya juri ba ni ba ni wata ran wani abu zai ɗarsu a ran shi to Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne wanda za ka roƙa baya kosawa la tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabi la tas'alanna bunayya adama hajatan kar ya zan buƙatar ka kana tambayar ƴaƴan adam was'al alladhi abwabuhu la tuhjabi ka roƙi wanda ƙofofin shi ba a kare su duk lokacin da zaka roki Allah madaukakin sarki a shirye yake da ya ansa maka mun fahimta da kyau sai dai akwai bukatar kare dokoki da kuma kiyaye ka'idoji na addu'a addu'a ba kowane lokaci mutum zai zo sa kyawawa yayi ta ba mun fahimta da kyau daga cikin abin da ake bukata ga wanda zai roki Allah madaukakin sarki yayi kokarin tsarkake rayuwar shi daga barin mu'amala ta haram wajen ci ko sha ko kowane abu domin mu'amala da haramun abu ne da yake hana ansar addu'a ya zan mutum yana cin haram ko yana shan haram ko yana sanya haramun a jikin shi abu ne da yake sanya addu'a shi idan ya yi Allah maɗaukacin sarki ba zai amsa ba mun fahimta da kyau ya tabbata hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin da imamun nawawi ya fitar da shi a littafin shi na arba'una hadis lokacin da yake sifanta wani mutum ya taho da yanayin kura tattare da shi yanayin kura tattare da shi wato alaman yayi tafiya mai nisa dan ya zama ash'asa a gaba sannan ya miƙa hannun shi zuwa sama kuma yana tawassuli da rububiyya ta Allah madaukakin sarki yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi manzo Allah sai fa annabi sajabu lahu ya ga an kama manzo Allah sai saboda abincin shi haramun ne abincin shi haramun ne an ciyar da shi da haramun ya yi guzuri da haram ashe wannan abin sai zama shi ne mani'i abin da zai hana an addu'a duk da cewa yanayin da ya samu kanshi a ya tattaro wani bangare na dalilai da ke sa Allah madaukakin sarki an shi addu'a lokacin da mutum ya yi aiki na ibada ya zama jikin shi akwai kura a wannan lokacin da zai yi addu'a Allah madaukakin sarki na ansa idan mutum ya yi doguwar tafiya ta alkhairi wuri ne da ake sa ran in mutum ya yi addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa tawassuli da rububiyya ta Allah idan mutum na addu'a ya rika ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ya ji tausanka a maimaita kalmar rububiyya da kake yi sai Allah madaukakin sarki ya shi addu'a haka nan hannunka da zaka daga sama kai addu'a saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yana jin kunya ko fa ba daɗi a ce bawa ya ɗaga hannuwan shi sannan ya sauke hannuwan shi ƙasa ba tare da Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake nema ba to amma me ya hana ga waɗannan abubuwan wanda kowane ɗaya dalili ne ko sababi ne daga cikin sababba da ke sanya Allah madaukakin sarki ya anshi ibada bai amsa ba saboda abincin shi haramun abincin shi haramun mun fahimta haramun shine abin da ke rage wa mutum halawar imani zai rage wa mutum shu'ur na imani a ran shi mun fahimta da kyau to sannan daga cin abin da ke taimakawa bawa an tsara addu'a a wurin Allah madaukakin sarki shine rashin kosawa kada mutum ya faɗa cewa addu'ar nayi nayi nayi har yanzu babu canji wani ba zai fito ya gaya ma da lisanin makal ba amma lisanul hal nashi na hukunta cewa ya kosa zaka samu ko mutum ne bai da lafiya nashi ko ko a wani al'amari ya sa gaba yake nema in ka ce maka abun ayi ta addu'a sai ce to addu'ar dai an yi an yi an yi mahadin da shiru wannan alama ce ta ya kosa shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce Allah yana ansa addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar mutum bai gaggauta ba ya faɗa cewa nayi nayi nayi har yanzu shiru mun fahimta sannan lokacin da mutum ke addu'a idan a zaune ne ana da buƙatar ya zama irin na ladabi ga Allah madaukakin sarki zama na nuna kalkaski sannan ka bijiro da buƙatanka kana mai yaƙini a wurin Allah madaukakin sarki mun fahimta a ranka ka rika ji cewa Allah zai amsa maka babu kokanto saboda kana roƙon wanda yake da shi kana roƙon wanda yake da shi wanda kuma ya umarni cewa a roƙe shi dan shi ya faɗa cewa ku roƙe ni in an samu ku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mutum a ran shi ya rika jin ya taka matakin da baya da bukata a wurin Allah wannan iyakar kalfafi kenan iyakar wulakanci kenan duk abin da mutum ya mallaka zaka samu wani mulki mulki zai rika ji Allah madaukakin sarki ba mulki mutum mulki ya bashi dukiya ya bashi lafiya kuma ya ga cewa mulkin da yake da shi babba mafi yawancin mutane kasan shi suke to hatta shu'ur tsakanin shi da ubangiji sai ya rasu wannan kuma sai ya zama illa ne to wajibi ne bawa ya rika ji a jika cewa shi din nan bawa ne na Allah madaukakin sarki kuma Allah zai iya hukunta shi da abin da ya so ya ga dama kana jin ubudiyya kai din nan bawa ne kana jin uluhiyya tsakanin kai da ubangijinka to sai Allah ya kalle ka a matsayin bawa sai ya amsa addu'arka mun fahimta kuma ka roki Allah madaukakin sarki da kalmomi wanda suka dace yanayin bukatarka idan baka da lafiya ka roki Allah madaukakin sarki da kalmomin da ke nuni a bisa neman waraka daga Allah madaukakin sarki idan kuncin rayuwa ka shiga ka roki Allah madaukakin sarki da kalmomi wanda suke nuna yalwa da sassafci na Allah madaukakin sarki to haka malamai suke magana akwai ladubba na addu'a wanda idan mutum ya kiyaye su to zai zama mustajabud da'wa ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne in yi addu'a Allah amsa yake yi in yi addu'a Allah yana amsa aka tambaye shi shin wani menene sirri tsakanin kai da ubangijin idan kai addu'a Allah yana amsa sai ta tun da ya fahimci tasirin haramun wajen kin ansar addu'a yace bai ƙara yarda ko da loma ɗaya ta haramun ta shiga cikin shi ba ko da loma daya ta haramun bai kare yarda ta shiga cikin kishi ba muna wasa da abin da yake haramun ne amma haramun kaidi ne mai girma kuma hadari ne babba abubakar na siddiq Allah ya dade shi yana da bawa tun kafin zuwan musulunci wanda yake zuwa ya aiki ya kawo masu murgu bayan musulunta wani lokaci sai bawan ya kawo abubakar na siddiq abin da ya kawo masa da ya bashi har sai da ya shi ɗabi'ar shi abin da ya ba duk abin da ya samu zai tambaye shi ina ka samu wannan abu imin bayani yanzu muna ganin wannan gwaranci ne mataki ne daga cikin matakan taka tsantsan na rayuwa ka iya sanin abubuwan da ke shigo ma ta wasu hanya ke shigo maka mun fahimta da kyau ta wace hanya tambaye shi yake ina ka samu abin da ka samu sai mar bayani kaji kaji kaji idan ya ji ya gamsu shikenan sai ya amsa ya ce ran nan bisa kaddarawa ta Allah madaukakin sarki da ya kawo mar abin da ya kawo mar bai yi mar bayani ba shi bai tambaye shi ba har sai da ya ci to sai shi ah me yasa yau Abubakar bai tambaye ni ba sai yake giya mar na ji baka tambaye ni yau ina na samu abin da na samu ba yace haka ne ina ka samu sai ce kafin zuwan musulunci ban yi bokanci ba amma na je na yi hikima na yi dabaru da su na iya to sai na biyo bashi bashin ne ba a biya ni ba sai yanzu da aka biya ni kuma na so abin da so na kama ka kaga an samu matsala ke yanzu wannan loman da ya shiga cikin ciki sai da ya sanya yatsa ya harasa da ita yake faɗa cewa da lomar ba za ta fita ba sai ran shi ya fita to zai ce masa lafiya a ce bai mutu da wannan lomar a cikin shi ba yanzu wa'annan wanda wannan shine halin su yayi daidai da yan kome da je kamo ciyawa mun fahimta malam ke gaya mana Allah ya jikin shi masa gafara ɗaya daga cikin malaman su hafizin alqur'ani ne mai tsangaya ne sai wani ɗalibin shi mahaifin shi ya rashin lafiya to da aka zo aka gaya wa mahaifin nashi ya rashin lafiya sai shi to aje a duba shi suka tafi tare da alaramman da sauran abokan karatu aka je aka duba shi to daga baya da suka je ya ga jikin nashi ya dan yi nauyi sai yake gaya wannan ɗalibin nashi sai sai akwai bukatar ka zauna a wurin malam ka rage mara ayyuka shi ma karatun shi ya riga ya haɗu ya rubuta alƙur'anai shi ma a can mahaifin nashi da bayar lafiya mai tsangaya ne ya ce akwai bukata ka zauna gaban malam ka riƙe mar ayyukan da yake to kuma yana zaune malam bai kai ya samu sauki ba sai Allah masa rasuwa to sai aka zo aka gaya malam cewa mahaifin ɗalibin naka da ya rasu to aka je aka yi ta'aziyya kaga shi kuma zama ya same shi babu radda zai dawo nan wurin domin yanzu tsangayar malamin su a tsangayar mahaifin su a hannun shi take wata rana yau da gobe yau da gobe sai ga kuɗi ɗalibi ya ɗauko kuɗi ya taho ya kawo malam da ya ziyarce shi ce to malam ga wannan an siya rawar abu malam bai ɗauki kuɗin bai tsaya kalle su ya kalli ɗalibin ya kalle sai kan ɗalibin ce wane ce ya ce ka ji tsoron Allah ka sani cewa za ka mutu Allah ya maka hisabi wannan kuɗin ina ka same su bai taɓa kuɗin ba sai ke ce masu malam ya ce ya ce ka san mahaifin ya rasu ya ce na san mahaifin ya rasu sai ce daga cikin rabon gado da aka yi an ba ni wuka ya ce ina jinka ya ce sai na shiga daji na gwamnati ba dajin kowa ba na yanki kaba na saka igiya wata na saka tabarma na kai kasuwa na sayar sai na sai takarda na rubuta alkur'ani na sai da alkur'ani kuɗin ne na kawo malam ya sake maimaita masa tambayar da sake bashi amsa irin wannan sannan malam ya gamsu da halaccin kudin ya dauka shi amma da zai ji labarin cewa kabar a gonar wani ya yanka ba zai ci wannan kudin ba mun fahimta idan ka dubi mutanen da yanayi irin wannan ba shi suke da akwai ba wadata ce ta zuci Allah madaukakin sarki ya wadata su da ita sai ya tufatar da su haiba ko da ba su da akwai ba ka gane shi ba su da akwai saboda Allah ya rufa musu asiri hissan wa ma'ana to yanzu bayan wannan addu'ar shine Allah ya shafa tajaba lahum rabbuhum sai ubangiji ya amsa musu cewa anni la udhi'u amala amilin minkum bana tozarta ladan aiki mai aiki a cikin ku min zakarin aw unfa kaga an batun mace yazo da ummu salama ke magana cewa Allah madaukakin sarki na magana akan maza baya magana akan mata Allah ce ba'dukum min ba'd falladina hajaru waɗanda suka yi hijira suka bar gidajensu wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu a wa ulu fi sabili kuma aka cutar da su don babu irin tsangwama da cizgunawa da sahabban manzon Allah ba su fuskanta ba amma suka yi haƙuri suka jure suka fito fagen fama suka yi yaƙi aka yaƙe su to sai Allah ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lallai zan kankare musu laifuffukansu su sannan zan shigar da su aljannatayya wanda koran ke gudana karkashin su Allah ce sawaba min indillah wannan lada ne sakamako ne daga Allah madaukakin sarki wallahu indahu husnul thawab Allah madaukakin sarki kyakkyawan sakamako ya tabbata gare shi ibnu abi hatim ya faɗi wani asar na harid ibn usman yana magana akan shaddad ibn aus ya kasance yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane la tattahimu Allah fi qada'i kar ku tuhumci Allah madaukakin sarki cikin abin da ya hukunta saboda Allah madaukakin sarki ba a ce mar don me la yusalu amma yaf'al ba a tambayar Allah madaukakin sarki a ce dan me yasa ya aikata kaza ko hum yusalu mutane su ne abeban tambaya yace la tattahimu Allah fi qada'ihi fa innahu la yanbaghi 'ala al-mu'min baya kamata ga mumini idza nazala bi ahadikum shay'un idan wani abu ya sauka a ɗayan ku a asali ya hamadillah yau Allah madaukakin sarki godiya ko da ko abu ne marasa daɗi ya same ka yau Allah madaukakin sarki godiya haka Allah yake so shi yasa manzo Allah ke faɗa alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali halin daɗi da halin rashin daɗi saboda idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da abin da yake ni'ima ne sai ka gode masa ƙara masa zai idan ya jarrabe ka da abin da yake ibtila'i ne in kai hakuri ka mai da al'amur zuwa ga Allah Allah zai canza maka mafi alkhairi shi yasa manzo Allah ke cewa mamakin al'amarin mu'min mamakin al'amarin mu'mini ama ajaban li amril mu'min idan abin da ya masa dadi ya same shi to zai yi wa Allah godiya fa kana khairan la zai zama alkhairi gare shi idan abu maras dadi ya same shi zai yi hakuri hakurin ma sai ya zama alkhairi ne gare shi to shine ibnu abi hatim yake cewa wa idza nazala bihi shay'un mimma yakrahu falyasbir wa liyahtasib idan wani abu makaruhi ya faru ga bawa yayi hakuri ya nemi ladan auren Allah kasuwanci ne tsakanin kai da Allah madaukakin sarki abinda ake jiyo mutum tsoro idan Allah ya jarrabe shi ya kasa hakura to zai bi babu zai bi babu yanzu ina Allah madaukakin sarki ya ansharan danka ko diyarka sai kai hakuri ka mai da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki ka an shi ta'aziyya cikin kyakkyawan kalmomi kana mai dangana Allah zai gaya wa mala'iku cewa ku je wurin wani na an shi ɗaya daga cikin ran ƴaƴan shi wanda yana san shi ku ji me yake faɗa ba dan Allah bai san abin da kake faɗa ba mun fahimta su mala'ikun da za su zo za su yi lura da zahirin ka ne ba san me ke cikin zuciyarka ba amma Allah madaukakin sarki ya san me a cikin zuciyarka idan suka zo suka ce za su biya wa Allah mun same shi cikin haƙuri da dangana kuma ana yi mas a ta'aziyya ya mai da al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ce ku gina mar gida a aljanna ku ambaci gidan gidan haƙuri mun fahimta ku gina mar gida a aljanna ku ambaci gidan gidan haƙuri to idan ya kasa yin haƙuri fa ya zo yana ta kuka yana ta ihu yana dora hannu aka yana wai shi wai ya lalace wani ne ko ma waye na shi mutu shin wancan gidan da ake gina maka guri za a bashi wanda ya mutun zai dawo ba zai dawo ya asara mun fahimta shi yasa babu abinda Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa kyauta da shi wallahi ya samu nasara a rayuwar shi kamar hakuri Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama yake cewa hakuri da kwayar magani ne da ake sawa a baki a ruwa a sha babu wata cuta a duniya da za ka haɗi kwayar haƙuri face sai ta warke babu wata cuta a duniya za ka haɗi kwayar haƙuri sai ta warke sai ce to idan wani abu ya sauko mas cikin abin da yake ƙi fal ya sabir ya haƙuri wani ya hatasi ya nemi lada ga Allah madaukakin sarki fa inna Allah indahu husnul thawabi kyakkyawan lada da sakamako ya tabbata ga Allah madaukakin sarki shi yasa lokaci nake gaya muku wanda tijo abokin shi ya rasu da aka ce masa abokin shi ya rasu yazo iske ƴaƴan shi manya suna ta kuka wancan kuka wancan kuka wancan kuka in yaje a matsayin shi da dattijo ya samu wancan ya bashi hakuri ayi hakuri mahaifinku ba kuka ake bukata ba abin da yake bukata ayi masa addu'a ayi hakuri in ya dan lallaba shi ya hakuri in ya koma wurin wancan kafin ya shawo kan wancan wannan ya sace komawa kuka mutane an tare sai hakuri ake ba su yace ah wai wa'annan wani irin yara ne da haka sai koma gefe guda kan wata shimfiɗa shi ma sai kafa nashi kukan daban kuma tun ƙarfi yake yake nashi tun ƙarfi yana yana yi a'a ƴaƴan suka juyo a ai abokin mahaifinsu ne ke kuka kuma sai suka bar kukan nasu suka yake ba shi hakuri sai da ya tabbata tunaninsu ya taru zuwa gare shi sai sha da Allah ko leƙa gani malam ko ya farko aka ce kamar yaya ya ce a sha nake kuna ta kuka ne don ya dawo ni ma so nake dawo ba so ya mutu ba to sai sai gane kuskuren su abinda suke na kukan ba shi ma ne yake bukata ba mun fahimta ba shi ma ne yake bukata ba har kullum duk lokacin da karisa ta same ka abinda Allah yake so ya same ka mai hakuri an kai hakuri ya yi alƙawarin sai ya canza maka sama da abinda ka rasa mun fahimta shi yasa lokaci wani akar da Imam Malik ya kawo Allah masa rahama malami ne murabbi a cikin al'umma aka zo aka gaya mas mata shi ta rasu to kuma sun yi zama na shakuwa tsakanin shi da mata shi tana san shi matukar so kuma yana son ta tana kyautata mar iya kyautatawa an yi rayuwa tsakanin shi da ita rayuwa irin ta addini to ka san irin wannan shaguwar wani sai ga mutum kamar ya zartu kamar ya fita hayyacin shi kamar ya fita hayyacin shi to bacin an je an yi janaza malin ya an yi ta'aziyya abin duniya ya ishe shi karshe sai ya yanke alaka tsakanin shi da mutane saboda juyayen rasuwa kawai zai fito a yi sallah da shi ya koma ya kulle kanshi baya mu'amala da kowa karantarwa ya daina fatawa ya daina dukkan wasu mu'amalat malam sai ya daina saboda zafin matar shi ta rasu aka ɗauki lokaci abin ya damu al'umma ya zafi haka malam zai zauna shine mai cewa ai haƙuri yanzu ya kasa haƙurin wa zai je ba shi haƙuri shine wanda zai ce a nemi lada a wurin Allah in an samu kai aini irin wannan shi yanzu da ya samu kan aini irin wannan wa zai je ga musu magana karshe wata mace ta samu labarin shi ta taho ta samu ɗaliban shi tana son aiwa malam magana fatawa gare ta aka ce faɗi fatawarki aje a tambayi malam ta ce a'a ita sai baki da baki aka ce malam ba zai ganki ba ta ce to tana nan hafiyar da halika ba in dai har malam baya lokacin ganinta to za ta zauna nan zaman da babu lokaci har sai malam ya ganta karshe dai al'amarinta ya shuhura labarinta ya samu malam malam yace a je a gaya mata shine yace ta yi tambayar a bata amsa tace a baki da baki malam yace a ba da mata shigo tace wani abu ya faru tsakaninta da mutanen da ke rayuwa tace ta zo ta samu mutanen kirki kuma tana zama a cikin su tana rayuwa sun yi mata duk abin da ya kamata su yi mata tace ran nan sai wata munasaba ta tashi biki za a yi irin na fita kunya ba ta da sarka da za ta sanya ta fita kunya wasu waɗanda suke zaune tare sai suka ba ta aran sarƙa mai kyau kuma sarƙar ta yi mata daidai ta yi mata kyau sai ta je wurin wannan munasaba aka yi zarafin da aka yi a ƙari da ta dawo ba ta maida musu sarƙar ba ba su tambaye ta ba haka ta yi ta amfani da wannan sarƙar ta yi ta amfani da wannan sarƙar har ma ake cewa sarƙar wance sarƙar wance ko ganinta aka yi ba a wuyanta ba an ce wannan sarƙar wance ce kuma a kunnuwansu suna ji ana sarƙar wance sarƙar wance ta ce bayan na saba da sarƙar mutane kowa da kowa ya sanni da wannan sarƙar wai sai suka zo yau rana ɗaya suka ce in ba sarƙar su malam ce sai suka ce yaya ta ce ana ce ba zan ba su ba ya ce ba kyauta ba sai Allah gafarta mana an sani da wannan sarka yace eh kin dai yadda ta ce eh aro suka baki eh aro suka bani kina son gobe in kin nemi aro su baki sai ina so mana ishe kuma dan sun ce ki ba su meye laifin su a ciki ta ce to Allah gafarta mana sai ma matar da aka baka wanda ya anshe ta ya fi ka santa yanzu idan ka ce kai fishi shi ka fishi shin baka tsammanin gobe ya baka wata sama da ita duk abin da kake ji ya sa ka shaku da wannan matsar kana son ta Allah shi ya baka kuma abu ne mai sauki ya baka wanda tafi ta to kuma sai gane ashe kanshi da kanshi ba an ta da haka sai yalla shi kanshi ka mu'amala da mutane Allah ya ta mana na'am
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للبرار na'am Allah ke giya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai kawo da kafirai ke yi a cikin garuruwa sun tara abeban duniya sun yi gine-gine manya suna sarrafa kawunan yadda suka so wannan kada ya ruɗe ka saboda mata'un kalili jin daɗi ne ɗan kaɗan iyaka yake da akwai thumma ma'awahum jahannam bayan jin daɗi da suka yi makomarsu zai zama shine wutar jahannama wa bi isal mihad tir da shimfiɗa in ta kasance wutar jahannama ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya bashi zabi ko dai ya zo manzo wanda yake mai karancin abin hannu ko ko ya zama manzo mai katafaren mulki irin annabi Suleiman aminci Allah ya tabbata gare shi manzo Allah ya zaɓi cewa a'a gare ya zama manzon da zai rayuwa cikin talakawa wannan saboda hikima ta Allah madaukakin sarki to har kullum wanda ya shagaltu da duniya shi duniya ita ce a gaban shi ya zai yi ya ji daɗi ya huta lahira ko oho wannan shine hangen shi to sai Allah ke gaya wa annabi ya karantar da sahabbai cewa waɗancan fantamawa da shakatawa da budawa da kafire ke yi ta hanyar sarrafa abeban duniya jin daɗi ne a ganin ido wannan kada ya dame ka kar ya ruɗe ka saboda jin daɗi ne ɗan kaɗan eh jin daɗi ne ɗan kaɗan rayuwa iyaka take da akwai anfasul ma'duda numfashi ne a kidanye da zaran na ƙarshe ya fita ai shi kenan mutuwa za a yi da zaran na ƙarshe ya fita mutuwa za a yi mun fahimta wani malami na cewa mahama qalal laylu ya ci subuhu duk yanda dare ya zo asubahi zai zo wa mahama qala al-umru ya'ti al-ajal duk yanda rayuwa ta yi tsawo za a mutu ajali zai zo walau ishta alfan thumma alfayn ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila al-kabari walau ishta alfan da za ka rayu shekara dubu thumma alfayn ba'dahu sannan ka rayu shekara dubu bi bayan nan to fala budda min yawmin tasiru ila kabari ba maka wata rana zaka tafi zuwa kabari zaka ji ana kai dattijan nan ya dade duk akwakokin nan babu shi ko dattijan ta dade duk akwakokin nan babu ita shekara 100 da doriya wannan mai shekara 110 120 shi za a baka labari wata rana ya mutu wani lokaci ne wanda Allah madaukakin sarki iyakance masa cewa za ka yi rayuwa tsawon lokaci kaza amma ba ka mutu mutum ya yi tsawon rayuwa ko ya yi gajeruwar rayuwa kada ya yarda jin daɗin duniya ya ruɗe shi wannan kaman faɗan Allah da yake cewa ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru fala yaghruka taqallubuhum fil bilad babu wanda ke jayayya cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki sai wanda suka yi kafirci dan haka karka yarda jujjuya wasu a cikin birane a cikin garuruwa su ci mai kyau su sha mai kyau wannan kada ya dame ka kada ya dame ka shi yasa nake ta gaya abokan karatu kullum cewa karanta tarajum na magabata Allah ya musu rahama zai taimaka mana wajen rage buri a rayuwa mutum ya yarda da matsayi wanda Allah madaukakin sarki ya ajiye masa ya wadatu da dan kadan din abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ba sharadi bane a ce kowa sai yayi kuɗi ba sharadi bane a ce kowa sai ya ji daɗi Imam Bukhari Allah madaukakin sarki masa rahama wani lokaci tafiya yake ta neman ilimi guzuri ya kare masa babu ruwa a sarkashi tsakanin shi da gari da nisa ya shiga cikin halin galabaita ba kowa ba inda zai kira aji ya faɗi ya sujudin godiya ga Allah madaukakin sarki bayan ya fara fita hayyacin shi amma abin da yake roƙon Allah cewa Allah ina roƙonka ka arguta da juriya da hakuri har zuwa lokacin da zan samu ruwa ko ruwa ya same ni mun fahimta Allah ya arguta shi da juriya da hakuri mutane ne wanda in ka ji rayuwarsu to sai tunani ya baka rayuwa ce irin ta malaman zamanin mu amma rayuwa ce ta takashu mun fahimta addini aka runguma da dangadan Allah ke magana cewa innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al'azaba shadida bima kanu yakfuru wa'inda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki la yuflihuna ba sa rabauta amma dai mata'ud duniya mata'un fi duniya dama take badawa jin dadi ne iyakantacce a nan duniya thumma ilaina marji'uhum duk abin da mutum yayi Allah ce makomar shi zai kasance zuwa gare mu ne thumma naziquhum al'azab ash-shadid za mu dandana mar azaba matsananciya azaba matsananciya saboda abin da suke aikatawa na kafirci abin da suke aikatawa na kafircewa annabawa abin da suka zo da shi Allah ke magana cewa numatti'uhum qalilan zamu ji da su dadi dan kadan thumma nabtarruhum sannan mu tilasta musu ila azabin ghaliz zuwa azaba wacce ba ta da iyaka mutum ya da hankali ai jin dadin duniya ya san wucewa ce wannan sai mai hangen nesa dawamul hal min al muhal mun fahimta yanzu idan an jima kaɗan kowa cikin mu zai je ya sha ruwa gwargwadon karfin shi da abin da ya shirya lokacin da kake shan ruwan daɗin bai misaltuwa ga abinci ga abin sha ga kayan marmari za ka ji daɗi a ranka wata hikima ta Allah lokacin da za ka fara shan ruwa makwarwa ta farko da za ka yi ta kowace daɗi sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata ba za ka gushe kana shan ruwan ba har zuwa lokacin da za ka koshi inda za a ce sai ka kara kuma cutuwa za ka ruwan bai daɗi to in wannan shine jin daɗi ai mutum ya sanki maras kin a aljanna ba haka ka sha ruwa ka ce wai har ka ji ba masa ka tsinke a'a shekarun jiya ina faɗa a darasinmu da dare nake cewa da ɗan aljanna zai ce rago yake son yi kawai ya ɗarsu a ran rago bankararre yake son yi wala zai ga ragon a bankara gaban shi kuma zai yi ta kifi ya shi kawai sha'awar nashi sun yi wala sun yi wa zai kuma bai kasa tashi mun fahimta bai kasa tashi kuma ba zan san cewa a'a karkata janna ba a duniya ake maganar janna ba ka rage suga ka rage gishiri ka rage karkace wake karkace kwai habala ruwa sai duniya ka duba yadda mutum ke son koya ce ka rage kana ji kana kallon nama a ce maka a'a wani sa'in ka za a ce sai ka ɗaye fata wasu dokoki da an kafa maka su a aljanna ai ba maganin wannan yanzu da Allah mutu in ya da wayo yanzu ya tsaya kawai wannan jin daɗin ɗan kaɗan ya bata makwancin mai yawa wani hikaya da ake fada in ya tabbata an kuma zahari Allahu alam an ce wani mutum ya je masallaci ba kowa yana ta addu'a Allah ina roƙonka abu kaza manyan matsaloli ke da su bukatu manya-manya wani a gefe guda shi ma da bukatun shi kanana shi ma sai yake Allah kaza kaza Allah kaza kaza Allah kaza kaza sai ya saurari shi wannan bukata shi ba bukata ba sai ta bawan Allah ya ce yake me bukata ka abu kaza da abu sai ta ummu sai sa hannu a gidan sai je ka sai ta bar mun filin ni kadai to ai gani yayi sautin shi na shiga sautin shi shi ba zai samu nutsuwar da riƙe Allah madaukakin sarki ba shi kuma yana ganin buƙatar wannan a wurin Allah shi ai ba buƙata ba ce a wurin shi to da haka bar masallacin ba kowa to malam mutumin da yake da hankali wanda baka da kaidi a rayuwar lahira yanzu a nan duniya zaɓi kake da akwai abin da kake so akwai abin da baka so wani abin kana so likita zai ce karkaci kuma zaman lafiya karkaci amma gobe da kiyawa ba wannan dududu asibitin ma babu subhanallahi medical center ne za a yi miki murna gidan marasa lafiya ne amma miki murna saboda ubangiji ya hukunta sai kai rashin lafiya dole kuma zaman ka lafiya a tattali ina za a yi maka magani to amma aljanna zai gina maka asibiti wa zai rashin lafiya mun fahimta babu kishin madafa don sabgar wahala ce babu sito na ajiye abinci sabgar wahala ce mun fahimta da kyau ba maganan toilet da za ka sai ka je ka biya bukata ba a yi a can wurin duk waɗannan abubuwan zarafin ba a yin su a can wurin to kaga idan mutum na da hankali yanzu ya bata goban shi saboda yau wancan rayuwa ce ta dundundun to shi yasa zaka samu kafiri kala kai na shi abinda zai ji dadi da shi a duniya gobe alkiyama ko oho shi yasa Allah ce kamar fil kafirina abdulhum ruwaida kada ka tawa kafare ba su lokaci lokaci ne dan kadan za su wuce afaman wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi kaman matta'nahu mata alhayati dunya thumma yawmal qiyamati min muhbari yanzu wanda muka yi masa alƙawari bawa na gari mumini mun alƙawarta mar abin da zamu bashi kuma zai hadu da wannan abin zai zama kamar wanda muka ji da shi dadi duniya kadai ai ba sa zama da Allah ce lakin alladhina taqaw rabbahum sai ne waɗanda suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun suna da aljannatayya tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha idan sun shiga za su dawama a ciki ba za su fita da kansu ba ba za su da su ba nuzulan min indillah masauki ne daga Allah madaukakin sarki masauki ne Allah ya shirya shi dan su wama indallahi khairul lil abrar abinda ke ga Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi ga al abrar mutanen kwarai abinda Allah madaukakin sarki shirya mutane a aljanna shine abin da yake mafi alkhairi ɗaya daga cikin malaman lugha yake magana cewa ka'idar larabci duk inda kaga jimun da nunun sun haɗu abin da suke bayar da ma'anar shi shine al-istikar wa tadbiya duk in ka samu a larabci jimun da nunun sun haɗu yana ba da ma'anar suturtuwa da kuma rufewa yace an ambaci aljanna aljanna kasantuwar shi wani wurin hutu ne da Allah ya tattala da ke cikin wasu ciyayi da wasu itace masu bankayi mun fahimta itace don haka za ka samu yanzu mawadata a duniya duk yadda za a gina gida ana ganin ba zai kai kamala ba sai an samu itace da wasu fulawoyi masu kyau an shuka a gidan sashi da sashi masu bankayi masu fidda kanshi mai kyau to an ambaci aljanna saboda wannan da za a ɗaga mutum a gidajen aljanna sama to zai ga itace ke hange masu bankaye masu kyau amma gidajen na ƙasa ita ma gona saboda wato tana lullube a cikin hakokowa da itace masu bankaye aka ce mata aljanna gona ta mu ta duniya ita ma an ambace ta da aljanna saboda idan yabanya ta fito tana rufe kasa baka ganin kasar wannan zaka shi ya sa ɗa da yake ciki ake ci da shi jani saboda a rufe yake a cikin uwashi ba a ganin shi mun fahimta aljani jimin wa nuna an ce ma aljani saboda bacewa ke ba a ganin shi an ce wa mutum majnuni saboda hankalin shi ya faku mun fahimta aka ce junna garkuwa saboda mutum ya satiru biha inda alfuru in an kama sara bayan da yake shiga ya ɓoye mun fahimta kai hatta janun maciji ƙarami mai sauri an ce mar janun saboda saurin ɓacewa da yake yanzu nan za ka gan shi kafin ka ce me ya ɓace maka sakamakon kumarcin maciji babba shi wannan har sai ka je ka ɗauko mabigi bai gusa da inda yake ba mun fahimta to sai Allah ya ce wanda sai tsoron Allah suna da aljannatayya kuma koran muna gudana karkashin su Allah madaukakin sarki na yawan yi mana bushara da koramu da ke gidan aljanna masu ruwa ruwan da yake ruwan dadi Allah madaukakin sarki rabota da na'am
wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma
sarki yana bayar da labari an ba'ifatin min ahli kitab wasu jama'a daga cikin ahli kitab yahudu da nasara annahum yu'minuna billahi haqqal iman sukan yi imani da Allah madaukakin sarki hakikanin imani wa bima unzila ala muhammad kuma sukan yi imani da abin da aka saukarwa da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma amahum yu'minuna bihi min al-kutub al-mutaqaddima tare da abin da suke da imani da shi lallafan da suka gabata wa annahum khashi'una lillah zaka same su masu kalkasar da kai ne ga Allah madaukakin sarki ay mudiina lahu khadi'una mutadalliluna bayna yadayhi zaka same su masu rusunawa ne masu kalkasar da kai ga Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa inna min ahli kitab lalle daga cikin ahli kitab laman yu'minu billah akwai wanda yayi imani da Allah wa ma unzila ilaykum yayi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilayhim yayi imani da abin da aka saukar zuwa gare su ma'ana yayi imani da alqur'ani yayi imani da tafan da aka saukar kafin alqur'ani Allah ta khashi'ina lillah suna masu kalkasar da kai ga Allah madaukakin sarki la yashtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila ba sa sayan wani tamani dan kadan da ayoyin Allah madaukakin sarki ma'ana la yashtaruna la yahtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila yanzu abinda Allah madaukakin sarki ya danka musu na ayoyin Allah wannan shine riba su idan sun yi aiki amma mutumin da ya zaɓi rayuwar duniya ya ajiye batun ayoyi na Allah tir da canji ko musa irin wannan to su ne ba sa yarda su bar karantarwa ta alkur'ani su bi san zuciyansu Allah ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan su ne wanda suna da ladan su a wurin ubangijinsu inna Allah sari'ul hisabi Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi ne Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi ne yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku jure wa rabidu ku yi dako wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan ne zai sanya ku samu rabauta gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya rabautar da mu hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi cewa najashi sarkin Habasha lamma mat lokacin da ya rasu na ahun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ila ashabi to manzo Allah ya ba da labarin rasuwan najashi zuwa ga sahabban shi wa qal yace inna akhallakum bil habasha qad mata dan uwanku a habasha ya mutu fa sallu alai ku yi mar sallah to sai manzo sai sallallahu alaihi sahara ya sanya sahabbai suka yi sahu tsira da aminci sabbata gare shi ya sallace shi to lokacin da ya yi sallar to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum ma unzila ilayhim har zuwa karshen aya to sai zama kamar anan shaida sai Allah madaukakin sarki ke yi wa najashi cewa yayi imani da abin da aka saukar wa manzo Allah shine alqur'ani sannan ya yi imani da abin da aka saukar kafin manzo Allah abin da ya shafi a taura da injila zabura da suhufi ibrahim da sauran da da suka gabata ya yi imani da su baya canza su da wani abu wanda ba ya Allah ba na'am
bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
wannan sura ita ce suratul nisa'i kuma sura ce madaniya don ta sauka a madina abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yake faɗa cewa إن في سورة النساء لخمس آيات سورة النساء أقوي آية يدابير ما يسرني أن لي بها دنيا وما فيها ba zai faranta mun rai a ce ina da duniya da abin da ke cikinta sama da farin cikin wancan ayar ba ayoyi guda biyar aya ta farko faɗan Allah da yace inna Allaha la yazlimu mithqala zarra aya ta biyu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu aya ta uku inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha aya ta hudu ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك آية بير ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إيش إسناد حديث إسناد صحيح to amma akwai hadisi na ma'amar wanda shi ma hadisi na ibn mas'ud da yake faɗa cewa ayoyi guda biyar a cikin sautin nisa babu wani abu mafi soyuwa a duniya gare ni sama da su to shi ma daga shi sai kawo in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum idan kuka nisaci manya-manyan laifukan da aka hane ku Allah ce nukaffiru ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kananan laifuffukan daman bijtinabil kaba'iri yumhallamakum ta hanyar nisatar manya-manyan laifuka kananan sai Allah madaukakin sarki ya fiye mutum sai fadan Allah da yace wa in taku hasatan yudha'ifha idan mutum ya aiwatar da aiki na gari idan mai kyau ne sai Allah madaukakin sarki ya linka wannan da jin kanshi sai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka amma yana gafartawa laifi wanda ba shirka ba ga wanda ya so shi yasa musulunci ke tarbiyyantar mutum musulmi akan kyautata zato tsakanin shi da Allah madaukakin sarki musamman lokacin da ajalin shi mazo mun fahimta duk wanda ya rinjayar da zato ga Allah madaukakin sarki a lokacin da rashin lafiya ya masa nauyi zai samu Allah yanda yake zato mun fahimta duk yanda mutum ya aiwatar da ayyuka laifi tsakanin shi da ubangijin shi amma ya kyautata wa Allah zato cewa ina da kyakkyawan zato ko rinjayen zato a wurin Allah Allah zai gafarta min to Allah ba zai tabar da fatan shi ba Allah zai gafarta masa mun fahimta shi yasa kwanaki na faɗa nake cewa ka duba abin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi abin ba dadin yayi abin da yayi Allah ya gafarta mana amma sai ga Hajjaj zai rasu yana Allahumma ghfirli fa inna an-nasa yaz'umuna annaka la tafal Allah ka gafarta min mutane suna tsammanin ba za ka mun gafara ba yanzu yarin jayar da bangaren fata da kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki shi yasa Imam Az-Zahabi a Siru Alamin Nubala ya kawo ayyukan Hajjaj na alkhairi masu tarin yawa ya magana akan su sannan ya kawo ayyukan shi na kusakurai ya fada yace idan ka auna a mizani na ido kusakuran shi sun fi alkhairan shi yawa yace sai dai mu tattara shi mu baro mahalicin shi in Allah ya ga dama ya masa gafara wannan rahama shi da jinkai in Allah ya ga dama ya mar azaba bawon shi ne adalci ya masa mun fahimta shi yasa har wani malami ke cewa wai bai san me yake zama hadari ko illa akan malamai ba takobin hajjaj ko kuma alƙalami na ibnu hazam saboda ba wanda ya ji malamai dadi a cikin ba wanda ya ji malamai dadi ibnu hazam Allah ya masa rahama da girman ka da kimar ka sai kuma ka jahili ba abin da ya dame shi malami ne wanda ana tawaran ka duniya da an ka matsalan sai ku rabu da jahili ne mai sani to haka hajjaj kawai da matsala ta kama baka masu ba sai shi to ya kamata mutum ya ba kunci lahira kuma ba mai tambaye shi dan me eh Allah Allah ta nasiri wani lokaci mun karanta wasu ‘yan kiɗa kiɗa haka na duhatul arab a nan masallacin da ‘yan uwa idan ba su manta ba lokacin da muke darasin hau muka ci karo da wata gaba ta shi tsakanin shi da wani matashi yi masa ba daidai ba da haka hajjaj kawai sai yanke hukunci kisa akan nan matashin laifin da aka yanke hukunci akan shi duk duniya a wurin hajjaj da kaɗai yake laifi to amma in ka ce ba laifi bane kuma kai maka ne shi ko matashin mahaifiyar shi wannan dan shi kadai take da shi matashi ne ba ta lafiya hatta wanka shi ke mata shi zai mata wanka tana ganin mutuwar wannan yaron mutuwa take kawai dan ba wanda zai jure mata abinda yake mata wani sa'in hatta kashi za ta yi a cikin tufafinta haka shi zai ɗauka wuce da haka ta samu labarin cewa an yankewa ɗanta hukuncin kisa ta zo wurin hajjaji tana kuka tana kuka nima alfarma nima alfarma shi ke ne to an kalli da an kalli da takwanta an kalli da takwanta za a yi waɗanta alfarma in yayi muwafaka takarda ce za a rubuta guda biyu ɗaya a rubuta kisa ɗaya kuma ba kisa ba to duk wanda ya canko in wanda ya canko wanda ya ɗauko kisa to kawai ta yi haƙuri in ya ɗauko wanda ba kisa ba to za a ƙyale shi sai ta juyo tana kuka ta zo wurin ɗan ya ce me ya faru ta ce kaji abin da ya farce amma na san hajjajin dukkan guda biyun kisa zai rubuta dan shi zai rubuta ba wani zai rubuta ba yace kowace kisa zai rubuta duk wanda ka dauko ma baka da zabi yace to ki bashi Allah zai mana mafita da aka zo da shi a gurfa na ga takarda nan guda biyu dauko daya da ya dauki ɗayar sai ya haɗiye ta baki aka ce ya kai haka sai sai a buɗe wannan wanda ya haɗiye sai ya zaba kuma ita da haka da aka bude wannan ta kasa sai haka kisa haka me yake nufi wanda ya haɗiye ta abuwa ce to amma ita ba kisan ne shi kuma ya riga ya sani duka guda biyun kowace hajjaji kisa zai sanya da haka da ya haɗiye sai shi eh in wannan ta kasa kisa ce to wannan haɗiye ta abuwa ce aka ɗauki ta kasan aka buɗa ga kisa to hajjagarin shi hajjagarin shi baci eh to ai dahiya ne shi mutum ne fitnanni yana da yana da basira kwarai da gaske to sai Allah madaukakin sarki ya hada shi da mai basira irin shi to shine sai magana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka amma yana gafartawa laifin da ba shirka ba ga abin da ya so sai kuma faɗan shi da yake cewa wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu wanda ya aiwatar da aiki mai muni ko ya zalunci kanshi thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah madaukakin sarki ya jilla gafurur rahima zai samu Allah mai gafara ne mai rahama ne idan ka dubi ayoyin baki ɗayan su suna magana akan yalwa da tarhama ta Allah madaukakin sarki sannan yace walladina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin shi wa lam yufarriqu bayna ahadin minkum ba su raba tsakanin ɗaya daga cikinsu ba Allah ce ula'ika saufa yutihim ujurahum wannan da sannu Allah madaukakin sarki zai ba su sakamakon su na lada wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne mai kuma rahama ne Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا كمتاني اتقوا ربكم كجسر أبنجدنك الذي خلقكم من نفس واحدة وان دي هلسيكو دقاري ليا اتسيرا آدم عليه السلام وخلق منها زوجها كما يهلس ما ترشي الجنش اتشي هوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء daga cikinsu kuma ya yada al'umma da yawa maza da mata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke magiya da shi wal arhama wanda kuke sada zumunta don shi inna allaha kana alaikum raqiba Allah madaukakin sarki mai murakaban ku ne mai sa muku ido ne da bin diddigin ku ina ga yan wannan zamu tsaya insha Allah lura da lokaci ya kawo kai in yi soyin Allah karam ya kai lafiya darasin gaba sai mu sake maimaita farkon sura da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya galibatar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka samu fi ƙarfin zukatunmu ka samu fi ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu suka da imani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan Allah ta ga da kai. Malamin sunan ne